Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Projection Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغل الحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره لا يلزم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne sanarwa Allah ya saka dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin yau 22 ga watan Yuni ne lafiya 2008 wanda ya daidai da 19 ga watan Jumada Sani hijira 1429 domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur Shehu Ibrahim وفزت برد جاد لي باللفائف وبالمصطفى المختار عين المعارف wannan ainihin ma'arif a nan ne muka ce jawharatul kamali ta shigo yan uwa muna cika alkawarin da muka ɗauka ne kuma da abin da muka faɗi kare zan mun saba mun faɗi cewa littafin shi ibrahim ɗaya in mutum ya san shi zai iya karanta littafi arba'in wanda ba a koya mai ba wannan an tara mala'iku da aljanu da mutane za mu faɗi wannan ba na shakka to sannan yan uwa muna nan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato wanda ya fasa duhun rashi ya tabbatar da hasken akwai shi ne farkon wanda ya gangaro daga Allah tabaraka ta'ala babu wasu da ba dalili manzo Allah shine samuwar da ta kwararo a bisa ɗaiɗai kun mukawwana shine ma'anan innahu labazartu hazal kauni in za ka shuka dole sai ka sa iri sannan shukar za ta tsiro to annabi shine irin da Allah ya zubo kauni suka tsiro bayyana annabi ita ta tabbatar ta bayyanar da alƙalamul ala sannan kursi sannan al'arshi sannan duk abin da ya gudana cikin halitta sallallahu alaihi wasallam shi ne yake faɗi ana min Allah wal mu'minuna minni ni daga Allah nake dukkan mu'minai kuma daga ni suke shi ne shi Ibrahim yake huwa abdu haqqan wala ana mu'abidu annabi shi ne bawan Allah na gaske dukkan halitta bayan annabi to da haka ya zo cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce awwalu ma khalaqa Allah ruha nabiyika ya jaja farkon abin da Allah ya fara halitta ruhun annabin ka ne ya jaji abin da annabi ya masa ke sannan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qaulahu sajidin yana da kyau bayan tarbiyya mutum san wannan يسمى علم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إبراهيم رضي الله تعالى عنه Allah ta kawo masa da alkhairi shi ne wanda yake da mabuɗin halar isai kuma duk mutumin da ya ma aiki yana so ya ga takar aikin hannu biyu yawa maganar da nake yan uwa Allahu alam rashin damuwa da abin da shi ya zo da shi ne ake gani kamar muna faɗin wani abu daban ba ko ko kuwa wata manufa ce Allahu alam mun batta ga Allah amma dai waɗannan abubuwa ne wanda yake tabbatattu cikin littattafan shi Ibrahim fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin rabar ku da aiki to sannan daga wannan sirri mai girma mai ban mamaki maulan shauki jihar radiyallahu anhu yake cewa Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyya saboda wannan abin da na faɗi kin Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyya Allah na roƙe ka bi gani asma'ikal husna kulluha ma alimtu minha ma lam a'lam na roƙe ka da sunanka baki ɗaya wanda na sani da wanda ban sani ba. Salli, ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasaki wanda suke cikin halaran nasu a cikin nafsun annabi. Ka kwararo dukkan ilmai da hasaki da ilmai da asirai wanda suke cikin halaran malakutinka cikin ainihin kalbin annabi Muhammad. ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasashe waɗanda suke cikin gabarutunka a cikin ainihin hankalin annabi Muhammad. Ka kwararo dukkan ilmai da hasashe da asirai wanda suke cikin lahutunka a cikin ruhin annabi Muhammad. Ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasashe wanda suke cikin hahudu cikin asirin annabi Muhammad. Shi ne salli. Wa sallin ka amintar da shi daga barin rushewa ko tsagewa ko narkewa. saboda abin da muka ce ka zuba abu ne wanda yake in ba kai ba ne zai dauka to karfafa shi ka zuba mai kuma ya dauka to menene dalilin da yasa aka ce wato arrabaniya ba a ce ainur rahmatul wahidiyya ko ahadiyya ko uluhiyya me dalili dalili halitta Allah baki ɗaya an kage ta ne daga wato halar rahmaniya daga rahmaniya Allah tabaraka ta'ala ya halitta saboda haka ake danganta rahama zuwa ga rahmaniya Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahmat wannan ma zan nuna kawo ayoyi ina bar muku amma fa ba wai bukata ta kaje ka saurari tafsiri ko ka ji wani abu wai wai zaka gane wannan ba manufa ta na ja ayar je ka zikiri abin da nake nufi ke kataba rabbukum ala nafsihi rahmata ainur rahmatir rabbaniyati man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu to kataba rabbukum ala nafsihi rahmata na ban ma sauran bayani me dalili domin ko babu rabbu to yana da marbubi dukkan rabbu akwai marbubi in an ce mai reno to akwai abin da yake reno babu wanda za ce ga mai rero kuma babu abin da yake rero ya zama wasa ke to so da ka sai zama wato ana danganta ita wannan martaba wacce take lazima tsakanin Allah da bayi ita ce rabbaniya rahmaniya Allah tabaraka ta'ala ya girmama daga wani abun da baya tare da shi isa da shi ko kuma abin da yake manna da shi ke rabu da shi to daga nan babu abin da ya saura sai caccanzawa da jujjuyawa na tajalliyat waɗanda muke ce da su haƙƙo wani lokaci kuma ne musu kinaya da halku to anan ne wani bawan Allah ke cewa ma na hanu illa antum qarabtum aw bantum ma fil wujudi siwakum azhartum aw suntum huwa suratu li jamalikum ma'anahu hadha antum kana al wujudu bi kawnikum wa bi kawnihi qad kuntum to in baka gane wannan ba lura da wannan hadisin da zan kawo wani balarabi ya tambayi manzo Allah yace masa aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard aina ubangijin ne kamun ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai sai manzo Allah ce kana fi ama'in ma fawqa hawa wa ma ta hawa ubangijin mu kake tambaya eh to kamun ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai yana cikin halaran makanta samanta ba yanayi ƙasanta ba yanayi yana cikin halaran makanta da kurunta da bebanta samanta ba yanayi kasanta babu yanayi to ma'anan halara amaki ita ce halara kuntu kanzan mafiyan lam uraf fa ahbabtu al uraf daidai nan da ta ni wata tafka ce da ba a santa ba sai na so a sanni to kanziyatul mafiya ke dama mun faɗi tun Allah bai komai da ya san zai yi kuma yana da ikon yi yana da nufin yi kuma yana da ikon yi wannan abu uku tun bai komai ba ya san zai karkace a ai da lokacin ba Allah ma bai san zai komai ba a'udhu billahi tun Allah bai komai ba ya san zai yi kuma yana da nufin yi kuma yana da ikon in ya tashi in zai yi shine dubbai guda uku da muka karanta can baya a cikin tafsirin salatul fati da ma'abud muka ce abin da ya faru alif abin da ya gina alifin tsugo guda uku nuqatul ilmi nuqatul irada nuqatul qudra saman alifin nuqatul ilmi tsakiyarsa nuqatul irada kasansa nuqatul qudra to daga nan ne aka yi abin da aka yi to sau da shi ne wannan halar kuntu kanzan maqdiyan lam urafa ahbabtu an urafa to daga nan ne ainihin wato zati yi tanazzuli daga zulmatul ama'i wal istitari zuwa nurul majali Allah tabaraka wa ta'ala yi tanazzuli daga wannan aka sakko halarar fakalatu halkatu da ana cikin kuntu kanzan maqdiyan lam uraffa ahbabtu an urafa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sakko fakalatu halkan tanazzulin da aka yi nan ne ake cewa ahadiyya tsagwaran zati ba suna ba sufa ba yi to a nan fakalatu halkan nan ake cewa wahidiyya nan ne wahidiyya to daga nan ne ainihin dukkan suhohi da sunaye suka bayyana amma ko babu babu bambanci mun'imu a cikin wahidiyya shine muntaki qadidu a cikin wahidiyya shine batidu mudi shine mani babu mu'izzu shine muzillu duk ɗaya ne a cikin wahidiyya to sai da aka yi tanazzuli zuwa halarar uluhiyya li da kulli bi haqqin haqqahu to anan ne aka ware intiqami daban rahama daban bayarwa daban hanawa daban amma a cikin wahidiyya da bayarwa da hanawa ɗaya ne shi ne tafiyar annabi musa ɗin nan munajati isar da wani bawa a daji ina bauta Allah sai roƙi Allah ya ce Allah wannan bawan naka wanda ya tsere ibada irin da bayi dawo cikin daji ina bauta maka kiyaye shi da alfarmar zatinka da sunayenka don sunayenka da sufofinka shi ke nan da ya faɗi wannan yana dawowa sai tadda zakuna sun raba naman kowa ya ja ka san shi ya koma gidi yana ci ya ce ubangiji wannan ba bawan nan naka bane da ni roƙe ka kiyaye shi sai Allah ce shi ne to Allah ka ce ka amshi addu'a ta sai Allah ce eh ai amsuwar addu'a ka kenan ni irin kiyayewa ta ke na kiyaye shi kenan na karba yake to ne rage in kira shi zuwa gare ni in na ba shi kuma ya bata aikin da yafa shi ne sai na ba dabbobi na mai ruhinsa kuma yana nan wuri to saboda haka sannan aka yi tanazzuli zuwa ainihin halarar bayyana sunaye da sifofi saboda bawa mai haƙƙi haƙƙin shi kowane sunan Allah yana da aiki yana da ma'anan shi muntaqimu da ma'anan shi mawdi da ma'anan shi mulqimu da ma'anan shi qabilu da ma'anan shi basitu da ma'anan shi mu'izzu murzullu kowanne an bashi nashi amma a cikin wahidiyya ba duk sunayen duk ɗaya ne babu wani maganan bambanci to anan shi ne ainihin halarar fata'arrafu ilayhim uluhiyya ke fata'arrafu ilayhim sai na sanar da su sai na sanu gare su fa khalaqtu khalqan ina suka ce fata dallaitu khalqan ina suka ce fata dallaitu muhammadan to shine dalilin wannan din to daga nan saboda haka ita wannan halara ta uluhiyya a nan ne ainihin ma'anar fadin Allah fata arrafu ilayhi ita ahadiyya ita ce mabayyana kana Allah wala shay'a ma'ahu wahidiyya ita ce halarar wa ma ramaita iz ramaita walakin Allahu rama وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويتك مبينا وهو الآن على ما عليه كان ألوهية saboda haka daga nan ne sai rububiyya bayan duk wannan shi ne ma'anar ainihin rahmatin rabbani dalilin da yasa ake danganta mu da rabbu rabbaniya ko kuma rububiyya suna ne na martaba wacce take hukunta sunayen Allah baki daya wanda dukkan halitta Allah suke da bukatuwa zuwa gare ta kuma suke nema saboda ne kamar yadda muka faɗi an kage su ne daga halarar rabbaniya saboda haka ake danganta musu rahama zuwa gare ta shine Allah yake faɗi wa zkur rabbaka fi nafsika wa zkur rabbaka fi nafsika kataba rabbukum ala nafsihi rahmat to wa zkur rabbaka fi nafsika wannan ma mutum yana da biro ya ringa rubuta je hakuriya wa zkur rabbaka fi nafsika ka tuna ubangijinka a cikin samuwarka wani wuri ko yace sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq to shine ma'anan tabi arahuni wannan halara rabbani shi ne wannan tabi a rahuni da ni aka sani shi ne shewa rani ta ce anan nafsu wal afa kuma ma ra'aita ta rani qala kullu min inda rabbi shi ne ma'anan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to anan zaka gane rahama kala biyu ce akwai rahmatu ijadin akwai rahmatu imdadin to rahama wata ce ce da ita rahmatul imdadiyya ta kasu biyu akwai madadul hissi akwai madadul ma'anawi madadi na zahiri akwai madadi na baɗi madadi na zahiri shine wanda dukkan halitta Allah suka musharaka cikin sa shine ma'anan wa rahmati wata kullu shay rahmata ta ishi kowane abu to wannan kenan amma rahmatul ma'anawiyya rahmatul ma'anawi shine ma'anan wato wa kana bil mu'minina rahima ba kowa bane yake ciki to saboda haka ne shine salati yake danganta ainihin wannan wato wato yake ce Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati Allah kai salati kai aminci bisa hakikanin rahama bisa zatin rahama shi annabi shine asrarur rahmani kenan الثاني في الأوالي من الهدية والمعنوية الألوية والسبلية annabi shine asiri rahmani mai gudana tsakanin awalimu na zahiri da awalimu na baɗini awalimu na sama da awalimu na ƙasa sallallahu alaihi wasallam shi yake gudanar da dukkan rahmar Allah cikin shi babu wani bawa da zai samu rahmar Allah ba ta hanyar annabi Muhammad ba kowa yi to saboda haka ne Allah yake faɗi yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ainur rahmatur rabbaniyyah ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga dukkan halitta halittar nan sama da ƙasa zahiri da baɗi shi manzo Allah shine wasiƙar dukkan alkhairai da albarkoki da dukkan madadi da fuyubatu da futuhatu da dukkan rahamar ubangiji tabaraka ta'ala shine qudbul bakari Allah ya kara mar yadda ke faɗi cewa ma arsala rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمله إلا وتاه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واثقة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل فلذه في كل ما ترتجي fa innahu al-ma'mun wal ma'qilu wa hud a'mal ar-raja indahu fa innahu al-marji'u wal mawqilu wa nadi in azmatu anshabat azfaraha wa sa'kama al-muqbilu ya akrama al-khaliqi ala rabbi wa khayra man fihi yus'alu قد مسني الكرب وكم مرة فرست كربا بعضه يذهل فبالذي خفك بين الورى برتبة أنهل لا تنزل أجل بإزهاد الذي أشتكي فإن توقفت فمن ذا أسأل wanda yake da wannan baitukan da nake karanta nan ne mahallin ijabati in an zo nan ana maimaita yi saba'in da uku fahila fi baqat wa sabari in qada wa lastu adri man ladhi af'alu wa lan tara a'jaza minni fa ma li shiddatin aqwi wa la ahmilu fa anta babul lahi ayyu mar'in atahu min ghayrika la yadkhulu alayka sallallahu ma safat ظهر الروادي نقمة شمأل مسلما ما فاء إطر الهمى وطاب منه الند والمندل والآل والأصحاب ما جردت ساجعة أملودها مقبل wannan addu'ar ana karanta ta ne a cikin ɗaki mai duhu mutum yana neman ijaba idan kana so ka ɗauke dutsen ranjin can to shiga ɗaki ka kulle kai kwana arba'in a duhu kana karanta wallahi in ka fito kamun ka ƙara su zai zuba ka wallahi ba zai tsaya ba saboda ka haɗa ƙarfinka da na annabi ka taso mai shi ne ma'anar wannan in ka shiga ɗaki mai duhu ka kulle samu kwana arba'in kana yi duk abin da kake so ka matsar a gaban ka za ka matsar da shi wannan haka yi abin da ya ce ma arsalar rahmanu Allah tabaraka ta'ala ar-rahmanu bai aiko manzo aw yursilu min rahmatin ko kuma ya turo wani abu na daga rahama tasadu wacce take hawa aw tanzilu ko take sauka shi malakutul lahi cikin alamin mulki aw mulki wato ko kuma halaran nasutu alamin mulki shi ake cewa malakut alamin malakut dan ne ainihin wato halaran malaikita alamin mulki kuma nan halaran nasutu kenan to dukkan ramar Allah da tabaraka ta'ala da yake aikowa ko a sama ko a ƙasa ko cikin nasutu ko cikin malakutu min kulli ma yaktasu aw yashulu a cikin irin rahmar da Allah yake ware wasu ya baka ko kuma ce ke gane wujudu baki da ya turo mata illa wa dahal mustafa abduhu nabiyuhu muktaruhu al-mursalu wasiqatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man yaqin face ɗaha tsarkin Allah al-Mustafa zaɓin Allah abdu hamidul ismil azim al-azim al-kabir al-akbar makazun al-maslum nabiyuhu shine annabin Allah muktaruhu zaɓin halitta Allah mursalu abin zubowa kowa ya tsiro wasu dace shine tsani biya cikin wannan rahama shine dalilin da yasa muka ce in mutum ya gane annabi to duk abin da yake nema ba zai mai wahala ba wahalar duniya kaf ana yin ta ne cikin rashin gane annabi da ka gana nan sai ya rayuwa ta sauki ya sa shi Ibrahim babban kokarin da ya gane hada halitta Allah da Annabi Muhammad ina gane shi sai kai ta wahala abin da gashi a gaban ka sai kaga kana ta gwaje kana neman shi gashi nan kawai tsuguna za ka dau kana ta nema to shi ne yace shi sallallahu alaihi wasallam shine wasiqan wannan rama wa aslul la kai ba maganar wasiqa ba shine ma asalin rahmar dan shine ainur rahmatir rabbaniyyah haƙiƙanin zatin ramar Ubangiji. Yanzu ya ce bene ne rama, ai rama, ai tausayi, ai jin ƙai, ai lafiya, ai wadata, ai wane ne, ai ilimi, ai ɗaukaka, ai daraja. To, nuna mun daraja, sai ka nuna annabi Muhammad. In dai mutum yana neman zatin rahama, to nuna mai annabi Muhammad. Wannan sufofin da na zana duk a cikin zatin shi. ilimi ma'arfa ɗaukaka daraja tausayi jin ƙai kyauta sanyin hali lafiya duk cikin zatin annabi to shi sa in ka gane shi ba za ka rasa ba shi ne ce kai ga alamu haza kullu mai duk wanda yake da hankali ya san wannan ba sai mun yi bayani duk wanda yake da hankali ya san wannan ba sai mun yi bayani to saboda haka shi ne ma'anan ainihin rahmatar rabbani a rabbani ya ɗin nan dai wato dangane ne zuwa ga ubangiji tabaraka ta'ala wanda shi ne mamallaki mai jiya dukkan lamarinsa mai zartar da hukuncinsa mai zartar da duk abin da ya ga dama cikin duk abin da ba shi ba Allah tabaraka wa ta'ala girmansa ya tsarkaka abin da ya sa aka danganta rahama zuwa ga wannan rahama wato halara rabbaniya saboda kamar yadda muka faɗi cewa mawjudatu baki ɗaya an ƙage su ne daga ita saboda haka ne ake danganta musu rahama ba a danganta rama zuwa ga sabidiya a magiya ko kuma zuwa a hadiya ko wahidiya ko uluhiyya ba sai Allah tabaraka ta'ala da ya tashi sai ce wa zkur rabbaka bai faɗi wani suna ba sai na rabbani saboda me mun fi kusa da rabbaniya dan daga ita aka yi so da yace wa zkur rabbaka hinan suka sai kuma sai ce annabi auladil mu'minina min anfusihim a ringa bin karatun fa wa zukur rabbaka fi nafsika sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ce annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa zukur rabbaka fi nafsika laqad ja'akum rasulun min anfusikum annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim hadisi annabi ta'ala min Allah wal mu'minuna lillahi Allah kuma ce man yi ɗiyar rasula faƙad a ɗa Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wannan duk a ringa haɗa su to idan mutum ya lura da maganar da muke ya fahimci inda muka dosa zai gane cewa ainihin rahmatar rabbaniya shine kofar Allah babu wani mahaluki ɗaya da ya isa shiga cikin fadan Allah ba ta wasuɗar ainihin rahmatar rabbaniya babu shi shine ma ba'arin bayan Allah suke cewa la yadkhulu ahadun hadratillahi illa min baji rasulillah babu wani ɗaya da ya isa shiga cikin badan Allah sai ta kofar ma'aikin Allah suka ce la yadkhulu ahadun hadratillah illa wa ma'ahu ismu rasulillah babu wanda ya isa shiga fadan Allah sai a jikin shi akwai santin din ma'aikin Allah sai an buga ma sam na annabi to sannan ne in ka zo mala'iku za su baka ka shiga in babu wannan fitanti ko koma ba ta ci to sannan a cikin hadisul qudsi Allah da warku ta'ala da kansa ya faɗi ya ce wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wa saftahu min kulli badin ma fatatu lahum hatta yadkhulu min tariqika insha Allah Allah da warku ta'ala ce na rantsi da girma na da buwayata da halitta ta kaf tun daga mala'iku zuwa arwahu zuwa aljanu zuwa mutane da dabbobi da tsire da tekuna da duwatsu da ƙasa za su tawo ba ta hanyar ka ba da ban buɗe ƙofata sun zo sun tadda ni ba ba zan buɗe ƙofata gare su ba har sai sun biyo ta ƙofar kul in kuntum tu'minuna Allah fa tajidu ga ya musu in suna san Allah su bi su in suna ni suke nema to su je wurin ku wanda isa ne ka ya same ni wanda ya rasa ka ya rasa ni sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anar ainihin rahmatar rabbaniya to menene wal yaqutati والياقوتة معنى والياقوتة النفس الكلية ita ake kira yaqut diamond wannan duk istilahi ne na sufa ma'anan yaqutu wato suna ce da ita yaqutu tana hamra dan yaqutu shi ne suke kiran shi nafsul kulliya saboda ne saboda haduwar haske da duhu a lokaci daya manzala shi ya hada haske da duhu yana ɗauke da hasken Allah sannan kuma da hasken mutunta haƙƙu da halku duk cikin Allah Muhammad haƙƙu a gurin haske halku a gurin duhu shi yasa annabi yake iya wato shuhudin zatin Allah idan Allah yana so ya dube mu sai ya duba annabi in muna so mu duba Allah sai mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan wannan saboda wato ta'allukin jiki da yi shi wannan wal ya kuta cikin ba wani abu ne illa lawul mahfuz lawul mahfuz da kake jin labari ka dauka wani allo ne haka da ake rubutu da tawada to shi ake cewa ya kutu wanda ake fassara shi ana cewa mai nurun ilahiyyun haqiyyun mutajallin fi mashhadin khalqi shi wal ya kuta haske na Allah na haƙiƙa abun bayyarwa a cikin maganar halitta annabi Muhammad ke wanda aka doka da a cikinsa shine hasken zatin Allah tabaraka ta'ala hasken zatin Allah hakikar zatin Allah domin koruwar tabbibu da in ki samu Allah tabaraka ta'ala babu da ba'd ku qabali yuta da gairi takatin fa za zakar bi ila ya wasa faddi min zulmatil gaymil gaymil qatin zaharat laha al ashya fiha indaha wa badat laha mustaqiyatul alam wal yaqutati in ka dace wal yaqutati yana daga cikin sunayen annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran wannan yaqutul alwurqa da shi ta tashi da fihin gurka wannan abin da ake magana wannan ya kuto shi wai ke kere ke ke ne da shi kar ka dauka wani furciya ne wani mai kuka din nan wanda ka aje ka kawo yayan ka kana kiwo a gida sai wajen tsaya na kere ke ne da furciya ana maganan wannan ilimi shi manzo Allah wannan wani ya kuto shi yake kira alwurqa wacce shi yake faɗi din nan da na faɗi sajil fihi alwurqa ina tsirikekeniya da kurciya laibi a wandare na wajirati makwabtana a sajirul auliya manyan agawazu da afradu da akadabu liyamun duk sun yi bacci a lokacin da haka ta faru to kuma shi wannan ya kuta tuɗin nan da kaji an ce wal ya kuta tuɗin nan shi ake kira az-zumrada haka za ce zumurruz sun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma shine lauhul mahfuz kuma shine nafsul kulliya duk wannan yaqutatin din nan ne dalilin da yasa ake kiran manzon Allah yaqutu saboda asalin samuwar alam baki ne ainihin asalin samuwar alam baki daya asalin sa baki daya fara azurfa ne asalin sa fara azurfa ne lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya yi min ya kasantar da alam baki ɗaya sai mai da shi ya kofi ja wanda yake babu wanda ya ishe ya san kadarin wannan ya kofi ko kuma girman sa sai Allah tabaraka ta'ala sai ya halicci ya kofi a cikin ya kofi din to shi kenan sai ya zama kamar kwai ainihin farin shine ya kofi din ainihin yalan shine jauharin zinariyar kenan da lokacin da Allah tabaraka ta'ala idin da shayar da wannan zinariya madadi ina shayar da ita haske haske haske haske sai zama tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa sai da Allah tabaraka ta'ala yana shayar da ita shayarwa bayan shayarwa sai da shayar da ita shayarwa bakwai Allah tabaraka ta'ala ta shayar da ita sai ta narki shi ta kwanta a karkashin yakutu sai ta koma ruwa sai Allah tabaraka ta'ala ya ce waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy komai daga nan muka yi shi daga annabi ke to farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta bayan nan shine alƙalami sannan sai Allah tabaraka ta'ala sai halitta hijabai guda 70 sai halitta mala'ikun da suke dauke da hijaban sai Allah ya halitta lauhul mahfuz sai Allah ya halitta tabi'atul kulliyya wata tura suke ce mata nesa wajen su ce komai nesa ne to shi ma kaji ma ashe daga annabi ma aka yi nesa ita ake kira ɗabi'atul kulliya sannan aka halicci shakalul kulli aka halicci hayulal kulli aka halicci qadamu sidikin aka halicci qadamul jabbari qadamu sidikin daga nan abincin aljanna yake zuwa qadamul jabbari daga nan abincin yan wuta yake zuwa shine ainihin agogon farko dan lokacin ba halicci kursi ba babu qadamu sidikin babu qadamul jabbari to babu lokaci yasa Allah ba a ce ba a dangana wa Allah suna kamun wannan lokaci ko sifa ko aiki ba a cewa a wannan zamani ko a wannan lokaci sai dai a ce a wannan hali da za ka ji kake gani idan majidubai suka tumbala zaka ji an ce arbabul ahwal ma'abota hali to adamu sidikin abincin yan aljanna ke fakkuwa daga nan adamu jabbari abincin yan wuta ke zuwa daga nan daga nan Allah ya halitta al'arshi al'arshin nan da ake kiran shi mazharul azamati wa makanatu tajalli wa khususiyati zati kursi shi ake kira mazharul iktidarul ilahi da aka halitta kursi sai Allah tabaraka ta'ala sai i bayyana da ainihin kadarce kadarce duk abin da zai kaddara daga nan daga halitta kursi aka yi shi ana kiran shi mahallul huzul amr wal nahi bagiran zartar da umarni da hani wa mahallul ijad wal idani dukkan abin da ka san an halitta daga kursi ake yin shi daga ƙarƙashin kurfi dukkan halitta suke fakkowa duk abin da Allah zai halitta daga kasan kursi yake yake yake fakkuwa shi ake kira man sha'ut tafsir wal ibhari kuma halu faslul qabai to daga nan ne Allah halitta wani mala'ika babba ana ce da shi ar-ruhu daga nan Allah halitta rayuka arwahu sannan Allah halitta mala'iku manya guda hudu ana kiransu al'alina waɗanda ran da Allah ya ce mala'iku su annabi Adamu sujjada su Allah ya karsu saboda akwai wani asiri na annabi Muhammad da suke ɗauke da shi suna hidimta masa wannan asirin an keɓance ne da su aka ce su kafi to da shi sai yake sai ta a astakbarta am kunta min al'alina shin kai girman kai da ko kana cikin waɗancan al'alina din ne ba kamar yadda kake jiya ko ka girman kai ba su kafi ko ka girman kai ko ka mana girman kana ka ki kai ne ko ko kana cikin al'alin waɗannan mala'ikun guda hudu to daga nan al'alina sai aka halicci mutawwaquna bin nuri malaika jibrilu israfilu malaika jibrilu israfilu azra'ilu mika'il to daga nan sai aka halicci khayal yanayin halitta ba a yi su ba sai aka halicci yanayin su wannan ilimi yana da zurfi kwarai ba ka ba aika ba amma kuma an yi yanayinka da yanayin ƴaƴanka da yanayin matanka da yanayin gonarka da yanayin kasuwarka da cinikinka da komai duk an ƙara shi amma kuma ba shi a haka amma ga yanayin shi komai an to daga nan sai aka halicci sura annabi Muhammad kaso na biyu sallallahu alaihi wasallam to da aka halicci suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala da ya tashi halitta surar sai ya halicce daga sunaye uku ya halicce daga sunaye biyu albadi'u alqadir sai Allah tabaraka ta'ala ya dube shi shekaru miliyoyi kallo irin na soyayya shi ya halicci abin shi kuma ya burge kanshi da kanshi ba da kuka minta idan to halitta annabi ta burge Allah balle kan shi kai shi Allah da annabi abin ya burge shi shekaru miliyoyi yana kallon shi laqad tagala al-hadi jamal ilahi fala zamahu qawla zaman huduru aka ce Ibrahim to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala idan da duban shi sai kawai babu wanda ya tantance ya dauki amana an baki shi kenan sai Allah ya dora masa wasu sunaye guda biyu al-mannanul qahir da aka dora masa shi kenan sai aka mai tajalli da al-latiful gahiru al-latifu al-gahiru shi kenan to daga nan sai Allah ce walau annahu iz zalamu anfusahum da'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul wa wajadallah haka kara eh walau annahu iz zalamu anfusahum da'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul wa wajadallah to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan zati sai tsage biyu da ya tsage biyu sai Allah da warfa ta'ala ce ma dalla da bawan da isan manufar ubangiji sai Allah halitta aljanna takwas daga bangaren dama na annabi ya halitta wuta guda bakwai daga bangaren hagu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna farko da ke kai wannan ba sai bayani shi mun ta bayani a shekaru na ji kusan biyu kenan har wani da magana ta ji wata aljanna ce mun faɗi cewa mai aljannan manzo Allah farko akwai aljannar farko akwai jannatul salam ita ake kira jannatul majazati ita ba wato sai da aiki ake shiga ko danya sai da aiki ita ce wacce Allah tabaraka ta'ala yake cewa ita ce Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma sawfa yara ثم يجزاه الجزاء الأوفى wannan ita ake kira jannatul majazat to daga nan sai aljanna ta biyu ana ce mata jannatul khuldi ana kiranta jannatul makasi ita ce wato aljannar da tsabar uwar kuɗi ne wancan aljannar riba ne wannan kuma aljannar uwar kuɗi ita ce wato aljannar da dole sai an same ka da wasu abubuwa wanda yake na kyawawan zato da raja'i da kuma wato manufofi na gari idan aka samu mummunan zato ko mummunan manufa ba za ka shiga cikin wata wuta da Allah ke faɗi wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbatum min al-kafirin wannan jannatul makasib waccan kuma jannatul kusrai a narul kusrai ana ce narul kafarik to sai aljanna farko ita ke kira jannatul ma'awa ko kuma jannatul mawahi to ita ce aljanna da ba a shiga da aiki ita ce annabi ke faɗi la yadkhulu ahadun jannata bi amalihi wannan aljanna ce to wannan aljanna ce wani babban wali radiyallahu ta'ala ne ya tsinka ya cikin dakiya ra'aytu bi hadhihi aljannati fi kulli ummatin fi kulli millatin aqwaman wa da'ibatin min kulli jinsin min ajnas bani adama a wannan aljannan babu irin jama'ar da babu kowane irin jama'a akwai anan wannan aljanna tana da ban mamaki in aka yi magana a kanta to gobe za ka ji wani rikici ya falle ƙwarai da gaske to sai sai sai wato sai wato haka yake ne haka yake shi kenan sai aljanna ta hudu ita ce ake kira jannatul na'im ana kiranta jannatul istinqaq aljanna wawaye da dolaye da yara da sakararru ƙwarar da gaske kwanaki zan mun faɗi wato idan ka zai sai ana yin wani magana wani zai ɗauka kawai kawai ta ci faɗa ki aljanna ce wadda yake ci yara ƙanana da mahaukata da dolaye da sakararru ita shiga ka san dalili saboda fitrarsu ba ta canza ba yanayin abin da suka sani tun daga alastu da rabbikum bai canza ba yana nan to sun suke shiga cikin wannan to shi ne dalili ita waccan aljanna da kan yafi in ne bayanin ta gobe rikici zai balle ita ce aljanna da shehu yake magana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda ya shiga cikin wannan abin da ya zana kar ka taba tunanin wai me kaza ne ko yaya kaza ko menene kaza sai ka san wannan Allah bai san wannan ba ruwan Allah da wannan zaton ma da kai kawai aljanna direct kawai kaga aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannati khuldi ila buhtani fi annani khalifatu tijari radiyallahu anhu to sai aljanna ta biyar ita ce kira jannatul firdausi ana kiranta jannatul ma'arif sai jannatul fadila aljanna ta shida ce sai jannatul darajatul rafi'a sai jannatul maqamil mahmudi aljanna annabi Muhammad ke shi kare ne a ciki eh zan sake maimaita abin da na faɗi shekarun da muka wuce din nan wato ita wannan aljanna aljannan farko ta fi ta biyu girma ta biyu ta fi ta uku girma ta uku ta fi ta hudu girma ta hudu ta fi ta biyar girma ta biyar ta fi ta shida girma ta shida ta fi ta bakwai girma ta bakwai ta fi ta takwas girma aljannar da annabi Muhammad zai shiga ba ta kai girman ramin kafa allura ba faɗinta bai kai girman ramin ka ba allura ba amma kuma bakin da ke cikin tsakiyar farin idan annabi Muhammad ya fi filin kiyama da wuta da aljanna girma to ai shi yasa ka ji malam Bashir in za a karatu ce ka duk wanda ya zo bayani ya kira waya ya tambaya kar ka je ka tambayi wani ce kai yake ka za ka ake ka ji wai ga wanda ya bayani ko za a ji wani wani ana tambaye me ya haɗa ka ga wanda ya bayani tambaye shi ka sha labari ka ji labarin da baka ji jiya ba ma to saboda haka haka al'amarin yake sallallahu alaihi wasallama to shi kenan bayan an yi wannan daga nan sai aka halitta waɗansu irin tekuna guda uku tekun haske tekun duhu tekun kankara Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi wannan tekun duhu babu wanda ya san abin da yake cikin ba Allah tabaraka wa ta'ala sannan daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halicci asfadul marfu daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halicci saurari daga nan Allah halicci kasa da abinda yake cikin ta na bahamu ba ma'adin al-ard sannan Allah halicci aljannu min marfin min nari sannan Allah tabaraka ta'ala ya halicci tsire-tsire ya halicci dabbobi ya halicci tsuntsaye ya halicci tekuna sannan Allah tabaraka ta'ala ya halicci abinda zai raya ruwa to daga nan ne sai Allah halitta annabi Adamu bayan sallar la'asar ranar Juma'a ya sa masa rai. To kasar da aka kwaba annabi Adamu sai ta ragu ɗan kaɗan sai aka halitta itaciyar dabi. shi yasa babu halittar da take kusa da ɗan adam kamar bishiyar dabino shi yasa ita in ta sha ruwa ta sama ba sai an ba ta ta ƙasa in ta sha ruwa ta sama ya ishe ta ko ba a zuba mata a ƙasa to duk da haka sai wata ƴar ƙasa sai ta rage sai Allah ya halitta wata duniya ana kiranta ardul haqiqati yanda muke dinnan a yanzu a wannan duniyar muna can haka kowa akwai irin shi a can kowannen mu nan akwai irin shi a can saboda ka idan kai tuwa-tuwa aka je za ka yi ƙarya sai a nuna maka kawai shi kenan to saboda haka shi ne ma'anan wajakutar to almuta haƙiƙati ai almutasif almutasif bi jami istifat wal asma'i ilahiyyah ma'anan wal yaqutat din nan almuta haƙiƙati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ainihin wanda ya tabbata da dukkan sufofi da sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake dukkan halitta baki ɗaya sun tsayi ne akan wannan abin da yasa aka subanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaqutu saboda dalili shi ne gara abin da mutane suke nema diamond kenan ba shi bane gara duwatsun da ake nema to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke ta annabi mutum ne kamar kowa sai a ce ai duk dutse dutse ne amma kuma ga kutu ma dutse ne ko dutse ne kai ka san ba irin wancan bane to sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce masa wajiya kutu ne maka haƙi an gani ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne gayar abin da ake nema a cikin halitta baki da mafi tsarki mafi ɗaukaka mafi tsada abin da ya sa shi gani sufanta annabi da wannan saboda shi ne zai ta saurin sa mutane su gane saboda abin da suke nema shi ne dalilin da ya sa shi ibrahim ke cewa muhammadu abdullahi غير مشبه به بشر من رام ذلك فسه امام البوزري رضي الله تعالى عنه محمد بشر ذاك البشر bal huwa kal yaqut bain al hajar shine wal yaqut da muka ji Muhammadu mutum ne amma ba mutum bane kamar yadda ka sani bal huwa kal yaqut bain al hajar bal dai annabi kamar diamond ne a tsakanin duwar sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar wannan fa mablagul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim sai wace tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu wa hum hajaru wal mustafa al karim yaqut sai ya ce an tunatar da ni wanda dukkan halitta Allah baki daya ya zo ne musu abinci tazakkartu man huwa lil wara kullihim kutu manzo Allah shine abincin halitta baki daya fa hum hajaru dukkan halitta zuwa zuwa wal mustafa al qarin amma al mustafa ta dauki ya kutu shi diamond sallallahu alaihi wasallam zo da haka shi ne ma'anan wannan. To alha'idati, ma'anan alha'idati ai aljami'at alha'izat alhawiya, maza Allah shi ne tattaro dukkan sunaye da sufofi dukkan abin da kake ji na girma da karamci annabi ya taro shi. Jinar kazi ayil maudu'i wato bajin makakkara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wurin kafuwar dukkan asirin Allah tabaraka ta'ala. sunayen Allah da zobin Allah. Yawar kazul buhuri sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ka sani na fahimta ka san akwai ilmul ma'ani akwai ilmul buhuri min al buhuri wal ma'ani min al buhuri din nan ya ke kira wato ilmi ilmul mawhiba al ma'arif ar rabbaniyya ilmu tabi'ati ma'rifatul ilal wal adwiyati ilmul aql wa ma'rifatul hadd wal matlayi علم النفس والخواطر الأربعة رباني ملكي نفساني شيطاني علم الأهوال والمقامات علم الأسرار والزجر معرفة الأسماء الإلهية معرفة التجليات معرفة كتاب الحج عباده بلسان الشرع النبي أنا سندس شين من الفهود معرفة كمال الوجود ونقصه معرفة الإنسان من جهة حقائقه معرفة الكشف الخيالي wal ma'ani ba shine ilmin shari'ati kamar ilmin nahawu tasrihi ma'ani arudi al-ishtiqaq wal lugha ilm al-bayani ilm al-adab qira'at al-ashra usul al-din al-akhbar wal athar usul al-fiqh باب النزول قصص ناسخ والمنسوخ علم الفقه علم الحديث duk wanda ya tara waɗannan ilmai baki ɗaya da muka zana daga farko zuwa nan sai ke ce shehu islam shehul islam wanda ya tara saboda ka irin waɗannan ilman daban irin waɗancan daban shi ne wannan idan bai san wancan ba ko ya duba da tattaban a kan ruwa lafiya ne ne ya gyara haka wani bawan Allah yi akwai wani shugaban nan izala da ya je ɗauko littafin maulan mu shi abul fatiyar jalla da ya ɗauko yana dubawa sai ya ga wasu talatai sai ce wai a ka'idan nahu wannan wurin ba haka kamata ya zama ba wai shi abul fatiyar zai ya gyara bai san wariji rabbani ba Allah turo sako kai gyara ai wariji ne ba ta ba tunani ne ba zuwa yayi sakon Allah ba mai gyara to bai san wannan ba shi ne misali abin da shi Ibrahim yake yi rabbi Allah ta'ala ne za ka ga shi Ibrahim idan zai fara magana wani lokaci zai basmala zai basmala ya fata sai ya salati in ya so in ya so zai basmala ya fara magana in ya so ba basmala sai ya salati ya fara magana in ya so ba basmala ba salatin sai ya hamdala ya fara magana in baka sani ba za ka ɗauka shehu yana tsoron karye magana ne saboda ammawa karya ne duk wanda ka jawo wannan billahi la ilaha illa shi ibrahim babu kowa a gaban ka da zai sa yi shakkan fadin wata magana babu wannan musulmi sai tunani wani bai so na kowa ne yana kira kar in faɗi wani magana ya damu karya ne babu wannan musulmi a fadin ƙasa kuma mafi yawa wasiƙun shi ibrahim radiyallahu anhu da hudu wajensa gaba ɗaya ba za ka ga salatul fati ba menene dalili la yantiku anil hawa zuwa magana take akwai wasiƙar da babu basmala ba hamdala ba salati da magana sai aka fara zaka ne gyaran Allah ma ba haka yi basmala cikin suratul tauba ka ce ba basmala ma to shi ne irin wannan ne wanda bai san irin wannan manyan duwa sai ke to ga ga shi ma bai salatu fatihi ba eh kai ma karka yi kenan saboda haka yan uwa bari ke dariƙa da kyau kuma mu san shi Ibrahim da kyau sai Ibrahim ba wai malami bane ta gajan ta gajan irin wannan sai ka fassara shi da irin malaman da ka sani fassara ku ya wuce tunanin ka magana ta ba ta kama da irin tasu ba hatta kulliyar sama ba irin tasu ba wallahi tallahi ka kalle shi da kai gani ka ga waye ta irin nashi ko in ko haka ne yaya maganarsa za ta yi daidai da tasu saboda ka yan uwa mu dage mu kiyaye alfarmar waɗannan abubuwa da muka sani mu rike shehu da kyau ko mu rike kayansa da kyau ko mu rike gari da tijani manzo Allah ya faɗi ahlul baiti kasabi na tuluhin man ta'allaka bi wahidin minhum laka kar ka ɗauka wai ai kowa ne ake nufi shikenan a duk sharifai za ka girmama su amma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi yake magana cewa ka rike su sune waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki bayan sun yi suke hani ga barin mummunan aiki bayan sun bari ba wai a kai shi kenan a ai wancan wani karu ne shi kenan duk abin da ya kai ba ba haka annabi ke yi a ka so shi kowa yake kan mai hadiya amma waɗanda za ka ji irin sune irin su shauki jani irin waɗanda suka yi aiki irin na shauki jani wannan ɗariƙar ita ce ai jirgin sai da ka idan ana ruwan tufana ya kamata ka shiga jirgin annabi Nuhu ko bai kamata ba to shi kenan to shiga jirgin annabi Nuhu in ana ruwan tufana ba dole ba in ma ka shiga in ma ka ta mamaki Allah ya lai ba ki sha mamaki sai da in ka ga dama shiga in ka ga dama ya ka bata rai in kai ta karanta na angon nahu saboda haka yan uwa mu gane wallahi wallahi mu rike gari da tijjani sau tijjara jallahu ta'ala anhu rama ne a cikin al'ummar annabi muhammad kuma godiya ga Allah in Allah ya ma rahama ka karbe ta hannu in baka karba ba baka gode ba in ko baka gode ba ba za ka sha mamaki wala yarda li ibadihi al-kufur imma shukru imma al-kufur ko dai ka gode ko ka kafirci in ka yarda da wannan rama ka gode in ka ce da ka kafirci to saboda haka uwa a yi kokari a daji a ci gaba da waɗannan abubuwa da ake kuma a daji a dinga wazifa alamar batijja ne alamar zawiya duk batijjanin da ya ikirarin shi batijjani ne amma ba a san inda yake wazifa ba ƙarya yake ba batijja ne billahi allazi la ilaha illa huwa dole ne na budda a san zawiyarta a san misali akwai shehunanmu da yayansu suke zuwa akwai shehunnai da yawa da suke zuwa jiya ko ne kake idan sun zo ka bari ka je idan ana wazifa ka je in zikirin juma ake ka je sai har ka ɗarika da haula in ka taso ka je in dai ba girman ka ya kai ka riga ka yi aiki kuma Allah ya kawo nauyi ya zo girma ya ce ka sun da wannan daban amma kana muridi ka ce kai ka wadata ba za ka je ko ina ba failan ma ba za ka ji ta sai dai ka ɗauko littafi ka duba a takarda za ka yi karanta faila ba za ka yi gogayya da mazajenta ba ka kanta sosai maganganun shi ibrahim fa ba wai larabci ba ne zalla haka ba saboda ta yan uwa ne hattara ba in ba haka ba za ka je ka biya wa shehu maganar da ba shi ya faɗi ba ko kuma ka canza wa shehu maganar saboda ka Allah ya saka wa shehu ibrahim da alkhairi Allah ya ƙara mana san shi za mu dakata nan
a wannan zama namu na ashirin da hudu wannan bawan Allah bayan ya yi mai shehu addu'a yana cewa ina so malam ya yi mini ƙarin bayani game da yin ma manyan shehunanmu na ɗariƙa basmala tare da ƙirguwar lawu a haɗe saboda na ga a wani zawiya ana karanta fatiha ƙirguwar lawu da basmala salatin fati hadiya ga shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala an Allah ya kara ma mazan lafiya a yi
sai ibrahim radiyallahu ba a karanta masa kulhuwan lawa da basmala idan za ka karanta kulhuwan lawa da basmala da salatin fati to kana sa ran wannan mutum da kake masa addu'a yana cikin wato kamar mutane ne haka irin mu to kana sa ran cewa yana cikin wani hali da baka sani ba saura kana fatan Allah ya sa shi cikin rahama amma mutumin da yanzu misali hadiyar shehu kai kake nema ba shi ke nema ba to ba a sa basmala wanda zaka tura masa kake da bukata wurin shi karka sa basmala wanda kuma kake bashi to sa basmala yasa hadiyar shehu ba a cewa fata da da yawa zaka jama fata da kul huwallahu sha da bismillah salat ba a yi babu wannan fata da kul huwallahu sha ɗaya salati fati goma kai kake nema ai da abin da ka tura wurin ka zai zo wanda ka bashi ka tashi ka rabu da shi shi kake wa kake hadawa da basmala saboda ka shin tura masa ake dan abin wurin ka zai dawo shi ne ma
Yau Allah ta kara kari. Allah ya maimaita mana gurguje ga hali ya taso jama'a da kuma nan kuwa. Allah mai da shi da lafiya Allah muka sa kai da alkhairi masu mun gode Allah ya ƙara maka fahimta Allah muka sa kai da alkhairi. Allah ya mahaifanka da kakanninka duka da kakannin kuma da sun tawaga da shakinan mu da imaman mu duka Allah ya mutuwa mu fatiha ma salatul fati الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم وصل فينا وامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وحاسب لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله